من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نعم za mu tashi darasi na sha hudu a cikin karatunmu na sahih muslim yau tara ga watan rajab hijira ta 1437 sha bakwai ga watan hudu shekara ta 2016 ta miladiya za mu tashi sabon babi ko? باب الدليل على أن من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا نعم نعم yace babu dalil babin dalili akan ala anna man, man radiya billahi rabba wanda ya yadda da Allah ubangiji wa bil islami dina kuma musulunci addini wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula kuma da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo fa huwa mu'min wannan shine wannan mumini ne wa in irtakaba al ma'asi wal kaba'ir ko da ya aikata sa ayyukan sabo da kuma kaba'irud dhunub kuma wannan shine shine tarjaman nawawi shi kuwa abu nu'aim a cikin mustakhrajinsa ga sahih muslim sai ya ce babu za ka ta'amal iman man yarda billahi rabba kuma na aka yi kawo? na'am ina ganin zai yi kyau mu rinka ganin bari mu ga abin da almaziri ya ce ikmalul mu'lim dan muqaranan waɗannan tarajim din yana da muhimmanci ga da suka yi wajen faɗan tarjamar abuwa Allah alqadi iyad shi ma haka yace babu dalili ala anna man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan ay rasulan fa huwa mu'min wa in irtakaba al ma'asi wal kaba'ir haka imam haka alqadi iyad yace ko kun san dama shi an-nawawi ya abin nan ya yana da sharhin qadi iyad shi yasa yake ce masa ma yakan yi masa ta'aqqubat na'am eh al'adani na'am الدراوردي عبد العزيز ابن محمد الدراوردي المدني shine yazid ibn abdullah ibn usama ibn al-had nusiba ila jadd abi at-taymi amir ibn sa'd ibn abi waqqas daga al-abbas ibn abd al-muttalib radiyallahu anhu ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ɗanɗana daɗin imani wanda ya yadda da Allah Ubangiji da musulunci addini da kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo rasulan haka wannan hadisi ya zo wani ya daga cikin afradu muslim bukhari bai fitar da wannan hadisi din ba la'alla saboda halin shi addarawar di ba sharaɗinsa ba ne don huwa hasanul hadith hadisinsa hasan da kulle mafihi min ba min qibali hifdhihi amma bai kadaita da shi ba tabahu al-layth layth ibn sa'ad a wajen imam ahmad da kuma a cikin sahih ibn hibban da haiwata bin shuraih haiwata shi ma an yi magana akan haddasa amma dai hadisin zai zai daukaka ya zamanto sahih li ghairihi sahihun li ghairihi na'am na'am babu babu a bayani adadi shu'abil iman babin bayanin adadin rassan imani wa afdaluha da mafi ficinta wa adnaha da wadda take ita ce mafi kankantarta wa fadilatul haya da kuma falalar jin kunya wa kaunuhu min al iman da kasancewa yana daga cikin imani mu ku me yake muku a cikin tarjuma babu shu'abil iman to kun ga wannan tarjumar tarjumar alqadi iyab ce ita ma na'am abu abdullah al-yashkuri maulahum abu amir abdul malik ibn amr al-aqadi al-qurashi at-taymi maulahum نعم عبد الله بن دينار العدوي مولاه ابي صالح وعنين ابو صالح السمان اي ذكوان السمان نعم ذكوان السمان الزيات daga abu huraira ta radiyallahu an daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce shi imani saba'in da yan kai ne reshe saba'in da yan kai ne kunya reshe ce daga cikin imani shuba ma'anar saqifa wato ka saka shari rassa ne wanda su suke hadu suke zamantowa imani wanda ya hada su baki daya istakmalal iman wannan hadisin na abi huraira wannan muttafaqun alaihi buhari ma ya ruwaito shi ya ruwaito shi daga hadisin sulaiman ibn bilal amma shi sai ya ruwaito shi da lafazin bid'un wa sittun bid'un wa sittun daga hadisin sulaiman ibn bilal na'am صلى الله عليه وسلم na'am daga wannan a cikin isnadin wannan akwai jarir shine ibnu abdul hamid ad-dabbi an suhail suhail shine ibnu abi salih suhail dan abi salih ne an abdullahi ibn dinar suhail a fiqa ne sai dai asabatu illa a ƙarshen rayuwarsa lokacin da dan uwansa ya rasu wannan sai ya tasiri a kansa sai ya sanya shi manta waɗansu hadisansa don haka imamul bukhari ba ya ruwaya daga gare shi yana daga amma sharaɗin muslim ne amma akwai iskali a cikin wannan riwayar tasa wanda ya yi tazayyar wanda ya samu canjin hankali in ya kaɗaita da hadith da'if ne don dai ba an tabbatar wanda ya ruwaito daga wajensa ya ruwaito kafin in an tabbatar ya ruwaito kafin wannan illar ta same shi babu mushkila da wannan hadis amma in ba a sani ba ko kuma in ba a sani ba ko kuma ya zamanto cewar in ba a sani ba ko kuma ya ruwaito bayan tagayyur din ne to hadisin da'if ne to wannan wanda ya rawaito daga wajensa jarir ibn abdulhamid abbabbi yawanci zaka ga akwai waɗanda akwai littafi alkawakibun nayyirat fi man ikhtalafa min ar-ruwat thiqat wanda ya tara dukkan ruwat waɗanda suke thiqat ne wanda wannan illar ta same su yayi kokari yayi tamyizi ya ce ga wanda suka yi ruwaya kafin illar ta same shi ga wanda suka yi ruwaya daga wajensa bayan illar ta same shi ga wanda ba a sani ba ga kuma wanda suka yi ruwaya daga farko suka yi ruwaya daga karshe kafin su ma mushkila ne ko ko sau da aka katigori nawa ne suke da mushkila uku na farko wanda suka yi ruwaya bayan tagayyu bayan illa na biyu wanda suka yi kafin da baya na uku wanda ba a sani ba amma wanda ya riwaya kafin ikhtilaf kawai shi kaga ba shi da mushkila dan shi da abin ba ya same shi ba ya daina ba su sani ba to su malaman hadith din suna da ƴaƴa waɗanda suke su kansu ɗaliban hadith ne daga sun ga ubansu ya samu wannan rikicin sai su hana shi riwaya kamar yadda ya faru da wahab ibn jarir da ubansa jarir ibn hazim yana ganin ya sami illa sai suka hana shi riwaya amma daga cikinsu akwai wanda ba in malaman hadisi zo sai fito yana rawa saboda ya rikici rikicin tsufa ba wani abu bane kuma wannan illa ne wani abu ne wanda yake halitta ne waɗansu suna samu wannan waɗansu ba sa samu wannan sa'id ibn abi aruba haka ya kasance ya zamanto da ata ibn sa'ib ata ibn sa'ib shine nasa wanda ya muni to suhail yana daga cikin wannan shi ba shi sababin mutuwar dan uwansa shi ne ya sanya shi ya samu wannan illa to babu iskali me akwai iskali a cikin wannan riwayar da muslim ya ta suhail eh to me zaka to gashi ya kawo shi sai kawai kace tunda muslim ne ya kawo shi babu iskali mutaba'a ahsan abinda nake so ku faɗa kenan mutaba'a mutaba'ar waye ai daga abu salih ya riwaya waye mu mutaba'a gani kai ka amsa mutaba'a waye mu mutaba'a Sulaiman ibn Bilal ba Salman ba eh ka gani Sulaiman ibn Bilal shi ma daga Abu Salih ya riwaya ko saboda haka ya zamanto sa'ansa ne wajen riwaya dan haka shi yayi mutaba'a saboda haka babu iskali tunda ya zo ne a cikin almutaba'at na'am ya ruwaito ya ce ya rubuto shi bishak amma shi ko ya ce bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna shu'ba kuma ya zo da ziyada fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wanda abinda wanda yafi falala a cikin shu'ab din nan fadin la ilaha illallah wa adnaha imaqatul adha anit tariq mafi kaskancinta mafi kaskancin rassan imani kawar da al'adha anit tariq cuta daga hanya wal haya'u shu'batun min al iman ita ko ita kunya reshe ce daga cikin imani to kuma ku duba hikimar wannan hadith din yanda aka fadi aqsamul iman aka ce qawlu la ilaha illallah kaga al iman qawlun ko wa imadatul adha an tariq me wannan amal in fi'il da kuma al haya shu'batun min al iman me wannan amalul qalbi aikin zuci kunya aikin zuci ce wanda zai nuna maka kan cewar imani qaulun wa amalun wa i'tiqad ko kuma kace qaulun bil lisan wa abin nan wato al iman amalul qalbi wal lisan wal jawarih aikin zuci ne da lisan da kuma da harshe da da gabba wannan hadisin shahid ne akai to abin da ake nufi da alhaya kunya shine wato a a sifa wadda take a cikin zuci wadda za take sa mutum yi inqida da takura idan ya ga abin da baya so ko ya ga abin da bai dace ba inqibadun ya ataril insan indo inda ru'yati ma yakra shine asalin shine shine niyya shine kunya waɗansu suna ba da wata ma'ana daban a waɗansu nan al'imamun nawawi ya kawo ya ce alhaya ru'yatul ala ka duba ni'imomi da Allah ya maka wa ru'yatul taqsir kuma ka duba taqsirin ka kai da kake yi fa yatawalladu minhuma halatun tusamma haya to abinda zai biyo wannan shine kunya wannan kunyar bawa ga Allah kenan ka gani imomin da Allah yake maka sannan ka kai kuma mai kai sai ka rinka jin ka gajiyawar ka sai ka ji kunyar Allah sai ka ji kunyar Allah ai kowa anan ne ka ga mutum kullun ka je kullun in ka je sai maka ihsani kullun ka je sai maka alheri wata sai ka je ni da wallahi kunya nake ji da wajen wani saboda kullun naje sai yi mun kullun naje sai yi mun ko ba ka ba to wannan shine kunya wanda ba shi da ita ku zai ce a to menene ba shi yasa kansa ba to wannan jin yin wannan halin abin a a imani ne imani ne na'am حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عمرو ابن محمد الناقد ده زهير ابن حرب ابن حرب suka ce haddathana sufyan ibn uyayna ibn shihab ibn abdullah ibn umar wane ne babansa abdullah ibn umar ko sami annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wani mutum yana yi ma dan uwansa wa'azi akan kunya ai yana hana shi ma'anar wa'azi shine ka hana mutum da bashi tsoro to kada ka daina jin kunyan mutane ka daina ya ji da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wani ya ga ma dan uwansa haka sai ya ce alhaya'u minal iman kunya tana daga cikin imani alhaya'u minal iman kunya tana daga cikin imani ma'ana wato faƙala da'ahu a wata riwayar sai ya ce da'ahu fa innal haya minal iman kyale shi domin alhaya kunya tana daga cikin imani wannan hadisin mun karanta shi a cikin bukhari ko na'am na'am haddasana abdulrazak to kunga abdulrazak shi ma irin wannan masu illa ne shi kuma ya makance a ƙarshen rayuwarsa sai shi ma ya zamanto ana yi masa laƙanin hadisai wanda ba nasa ba sai ya riwaya su saboda ya makance babu littafansa da zai karanta daga gare shi saboda haka shi ma ya zamanto tsofaffi wanda suka yi riwaya daga wajensa su ake da da hadisin su kamar su imamu ahmad abdu bin humaid yana daga cikin waɗannan yana daga cikin tsofaffi da suka yi riwaya daga wajensa sunansa ibnu abdurrazzaq ibnu hammam as-sana'ani na'am ma'amar wane ne ma'amar ibn rashid al-azdi na'am daga al-imam az-zuhri bi hadha al-isnad da wannan isnadin yace marra rajulun min al-ansar ya'idu ya'idu ya'idu akha wani mutum daga cikin ansar ya wuce yana yi ma dan uwansa wa'azi to wace fa'ida muka samu a wannan isnadin wace ziyada aka samu rajulun min al-ansar an ayyana mutumin ko an rage ibhamin nasa na'am نعم حدث محمد بن المثنى نعم نعم shine wanda ake malakabi da gundar asbatun nas fi an shu'ba yafi kowa kiyaye hadisin shu'ba shu'ba wane ne shu'ba na'am ibn al-hajjaj al-ataki an qatada wane ne qatada ابن دعامة السدوسي نعم أبو السوار أبو السوار أبو السوار شيني حسان ido ya tafi kaga ni na rubuta da hannuna amma yanzu ba zan iya karanta ba Hassan ibn Hurayth al-Adawi da fensin na rubuta ba da biro ba wata ran wani malamin mu ina mun je hajji tare da shi da dauko irin dan karamin qur'an nan da ake sa aljihu ina karanta shi taryan taryan taryan ya kalle ne ce da ni ma haka nake kita yanzu shi dan iya karanta wannan yanzu gashi abu ne ni na rubuta da kaina amma ba dan iya karanta shi ba amin amin na'am أبا السوار يحدث ينا ينا ينا ين حديثي cewa ya ji Imran bin al-Husayn sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya ce shi a ita kunya ba ta zuwa da komai sai alkhairi faqala bushair bushair ibn ka'ab kun tana da bushair ibn ka'ab kun tuna shi a cikin muqaddima yawwa wane ne shi bushair ibn ka'ab wanda ya zo wajen ibn abbas yana masa hadisi ibn yana cewa me yasa ina gaya maka hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam baka kula da magana ta yana daga cikin khawarij yana daga cikin dai yan bid'a na'am faƙala bushair ai a cikin hikima ma an rubuta cewa daga cikin a a cewa ita kunya akwai waqaran akwai wato nutsuwa a cikinta kuma sakina tana zuwa daga kunya nutsuwar zuci faqala imran sai imran yace ina gaya maka hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kai ka zo ka ce ka nemi magana min suhufik daga littattafan daga waɗansu littattafai naka kun ga yadda sahabbai suke yi suke kishi ga sunna suke kishi ga sunna kamar ka zo kana fa ka ce to ai mu ma mun karanta mu ma an gaya mana a cikin a cikin science din mu eh zaka kamanta maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da maganar wani science shi sai ladabtar da shi an ce falam yuhaddi a wata riwayar falam yuhaddithna baqiyatal yau to sam sai din riwaya sai ya daina riwaya a wannan rana haka haka ya zo a cikin mustakhraj abi awana da wannan ziyadar na'am na'am haddathana yahya ibn habib al-harithi na'am ibn ibn zaid ibn dirham daga isaac ibn suwaid wannan isnadi ne basri na'am cewa abu qatada اسمه تميم ابن ابن نذير تميم ابن نذير العدوي yace mun kasance wajen Imran bin mun kasance a wajen Imran ibn Hussein Imran ibn Hussein yana daga cikin sahabbai da suka ana ana kirga shi a cikin sahabban da suka zauna a Basra Imran ibn Hussein da Anas ibn Malik da Jabir ibn Samura da da da na'am da sauran duk sun zauna a basra kuma sun batta mughira ta bin shu'ba ya zauna ya batta abu musa al-ash'ari ya zauna ya batta ana da faɗe shi na'am mun kasance wajen imran bin al-husayn birahtin tare da wata jama'a wa rahatin min fi rahatin minna daga wata jama'a tare da mu daga cikin mu a cikinmu akwai bushair ibn ka'ab a wannan rana sai imran ya yi mana hadith ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ita kunya ga baki ɗayanta alheri ce ko kuma ya ce kunya wato afwan alhaya khairun kulluhu ita kunya alheri ce ga baki ɗayansa da baki ɗayan alheri wato yana cikin kunya amma wannan alhaya'u kulluhu khair ita kunya ga baki ɗayanta alheri ce akwai bambanci ko ba bambanci domin wannan alhaya kulluhu khair akwai kasar wato babu wani abu na alhaya ba ce kunya ce kuma alhaya khairun kulluhu kunya duk wani abu na alheri da kake nema yana cikin kunya na'am sai bushayar ibn ka'ab ya ce mu ma mun samun karanta a cikin waɗansu littattafai ko kuma a cikin maganganun hikima cewa akwai sakina a cikin kunya wa waƙaran lillah da kuma nutsuwa saboda Allah amma kuma akwai rauni a cikinta sai imran ya fushi hatta marrata ainihu har idanunsa suka yi jajawur ya ce ala arani yanzu ina wato ina gani na ina yi muku hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yi masa fito na fito wato kana cewa wai akwai wani abu a cikin ta wanda yake na rauni Imran sai ya maimaita hadisin sai bushairi sake maimaitawa kun ga alamar yan hawa yan bida kenan ba su da girmama masu ilimi shi yasa ba su yi albarka ba fa ba imran imran ya fushi ba mu kashe ba mu kushe ba muna yin magana a kansa muna cewa yana cikin mu ya abanu jai innahu la ba'sa bihi babu laifi a gare shi wato sune masa shafa'a ya ce amma inkaru imran abinda ya sa imran ya yi inkari gare shi falikaunihi qala minhu da'fun akwai rauni a cikin kunya ba da sama'ihi qaulan nabi sallallahu alaihi wasallam annahu khairun kulluhu cewa bayan ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkanin sa alheri ne sannan ya zo yake yin mu'arada da cewa ai akwai rauni a cikin kunya eh menene raunin ba shi wai wato kenan mutum ya kasa yin abin da yake ko da haƙƙin sani ya kasa tambaya saboda kunya to wannan rauni ne shi a tunaninsa kenan amma faɗinsa cewa innahu la ba'sa bihi ma'anahu laysa huwa mimman yuttahamu bi nifaqin aw zandaqa aw bid'a aw ghayriha mimma yukhalifu bihi ahlal istiqama baya daga cikin wanda ake tuhuma da munafunci ko zindiƙanci ko bid'a ko wanta daga abin da yake saba ma ahlul istiqama wato abin da suka sani daga gare shi kenan amma ya kamata a da tarjamar bushair ibn ka'ab din nan na'am ci gaba na'am
على المراد بن سيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث عمار بن زيد na'am shi ma ya rawaito wannan mutaba'a ce ga hadisin Hammad ibn Zaid
باب جامع اوساط الاسلام babu babu jami'a awsafil islam babin na wato matattarar hukunce-hukuncen musulunci a wato s- a sifofin addinin musulunci a yaya al- na'am haka ma haka ma al-imam a- al-qadi iyab haka shi ma ya rubuta wannan babi babu jami'a awsafil islam na'am
قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه نعم يجي حدث أبو بكر بن أبي شيبة قال
وأبو كريب
حدثنا ابن حدثنا ابن نمير نمير شيني عبد الله ابن نمير قال وحدثنا قتيبة بن سعيد نعم البغلاني جميعا وإسحاق ابن ابراهيم جميعا عن جرير نعم إسحاق وانين إسحاق ابن إبراهيم إنه ابن راهويه أحسنتم نعم عن جرير جرير شيني ابن عبد الحميد الضبي نعم حدثنا
أبو ابو كريب كريب با. محمد ابن العلاء شيني محمد ابن العلاء نعم قال حدثنا ابو اسامه ya ce haddafana abu usama Ha, wani kun san abu usama hamad ibn usama
عن هشام بن عروه na'am daga hisham ibn urwata bin zubair daga mahaifi daga babansa urwata bin zubair عن سفيان بن عبد الله الثقفي daga sufyan ibn abdullah al-thaqafi قال قلت يا رسول الله yace na ce a- a- a- Su- sufyan ibn abdullah a- al-thaqafi al-bajali yace na yace ya rasulullah في الإسلام قولا ga ya mun wani abu a cikin musulunci لا أسأل عنه أحدا بعد ba zan tambayi wani bayan wani ba zan tambayi wani ba a bayanka a kansa وفي حديث أبي أسامة a cikin hadithin abi usama ghairaka maiman ba- maimakon ba'daka ba zan tambayi wani ba ba kai ba a kansa قال قل آمنت yace ce ne amantu billah nayi imani da Allah fastaqim sannan ka daidaita akan haka kai istiqama wato ka nemi al istiqama asin wato sin din talab ce eh wato ka ai itlub al wato al istiqama itlubul al qiyam al haq tsayuwa daidai akan gaskiya aka ce al'istiƙama darajatun biha kamalul umuri wa tamamuha ita istiƙama daraja ce wadda da ita ake samun cikar al'amura da kamalarsu wa bi wujudiha husulil khairati wa nizamuha wa man lam yakun mustaqiman fi halatin fi halatihi ba a sa'ayuhu wa khaba juhdu
باب بيان تفاضل الإسلام وأي أمور يوم babu bayani tafadulil islam babun bayanin ab- wato fifikon a, abubuwan musulunci da kuma wanne ne daga cikin al'amuran musulunci ya fi falala
قال حدثنا نعم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حدثنا الليث وعنيني ليث ابن سعد الفهمي نعم
حدثنا محمد بن بن بن ibn al-muhajir
قال أخبرنا من الليل na'am بن أبي خليل yazi an yazid ibn abi habib
عن an أبي خليل abil khair shine Marth- marthad ibn abdullah al-yazani marthad ibn abdullah al-yazani عن عبد الله بن عمرو daga abdullah ibn amr ibn al-as al-isnad kulluhum misriyun a'immatun ajilla kowannen su na'am أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم wani mutum ya tambayi annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam عن الإسلام خير؟
wani ayyukan musulunci ne ya fi alkhairi قال تطعم الطعام ya ce ka ciyar da abinci وتنهى الصلاة ka- ka ka yi sallama ga jama'a akan wanda ka sani da wanda baka sani ba wannan hadisin mun karanta shi a bukhari Mm. na'am
قال حدثنا ابو بكر احمد بن عمرو بن عبد بن عبد الله بن عمرو بن سعد بن يوسف Eh, wannan sukan ce masa ahmad ibn sarh sukan yi nasabar sai zuwa ga can kakan kakansa sai ahmad ibn ibn sarh na'am al-misri قال اخبرنا ابن وهب ibn wahab wane ne ibn wahab abdullahi ibn wahab sahibu malik
عن عمرو بن حق بن خالد na'am عن يزيد بن ابي حبيب na'am عن ابي خير marthad ibn abdullahi al-yazani انه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول إذا رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam أي المسلم خير؟
wa'an- wa- wanne ne daga cikin musulmi ya fa alkhairi قال من سلم المسلمين بلسانه ويده wanda musulmi suka kubuta daga sha- daga ha- daga wato bakin s- mi- min lisanihi daga sharrin ba- harshensa wa yadihi daga kuma cutar hannunsa Mm. to kaga wannan a cikin ayyukan musulunci kaga ai wato musulmi a cikin duk ayyukan da suke ba wanda yake yafi alkhairi irin musulmin da yake baya zaluntar mutane da bakinsa ko da ko da hannunsa na'am
قال حدثنا حسن بن قروان وعبد الله بن Hassan ibn Abdullah al-Hulwani al-Hulwani
وعبد الله بن حميد جميعا
na'am
عن an ابي عاصم abu asim wane ne abu asim bahak ibn makhlad bahak ibn makhlad abu asim annabil
قال عبد انبانا ابي عاصم na'am عن ابي جريج انه سمع annahu sami'a ابو زبير abu zubair ya ji abu zubair يقول yana cewa سمعت جابر na ji jabir yana cewa سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa المسلم من سلم musulmi shine wanda musulmi sauran musulmi suka kubuta من لسانه daga sharrin harshensa wa yadihi da kuma sharrin cutar hannunsa wannan kuga hadithin jabir ko akwai mutane biyu a cikin isnadin masu illa Eh, ibnu juraij ya waye ne ibnu juraij abdul malik ibnu abdul aziz ibnu juraij imamu ahli makka azbatun nas fi ata amma mudallis ne ba a karban hadisin sa sai ya sarraha bis sama to nan kuma kaga me yace annahu sami'a abu zubair Eh? abu zubair shi muhammad ibn muslim ibn tadrus shi ma yana da illa me ce illarsa tajlis shi ba a karban hadisin sa sai abinda ya bayyana as-sama to kaga shi ma me yace a cikin wannan hadisin sami'tu jabiran to sannan koma da babu wannan illar akwai iskali da wannan hadith din la saboda shahid ne shahidi ne ga hadisin abdullahi bin amr bin al-as na'am
قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد بن جبل هو قال حدثني ابي حدثنا ابو بكر بن عبد الله بن ابي بكر بن ابي موسى na'am عن ابي بكر عن ابي موسى قال قلت لرسول الله yace na abu musa yace na ce ya rasulullah wani ayyukan musulunci ne a wani ayyukan musulunci ne afdal yafi fifiko
قال سيدنا المسلمين yace man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wanda musulmi suka kubuta daga sharrin harshensa da sharrin wato cutar hannunsa
قال حدثني ابراهيم yace wa haddathani Ibrahim ibn Sa'id al-Jauhari حدثنا أبو أسامة بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة نعم دوانا إسنادك an tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ayyul musulmi na afdal fadakara mitlahu babu bayanin wato al'adu ko kuma babu bayanin wato sifofi wanda ya sifanta da su ya samu zaƙin imani ابن راهوية الحنظلي نعم شيني العدني نعم وليني الثقفي شيني عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي ابن ابي عمر يتي to ka gani shi ba sakafi din yace ba sai ya kira shi da sunansa kawai Abdul Wahhab bai ma kira su Ibn Abdul Majid din ba an ayyub wane ne ayyub at-saqtiyani ibnu abi tamima na'am abu qilaba tafa abdullahi ibn zaid al-jarmi daga anas daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutum uku wanda wato abubuwa talatin abubuwa guda uku man kunna fihi wanda duk suka kasance tare da yana da su waje da bihin na halawatar iman to ya samu zaƙin imani saboda samun su wanda Allah da manzansa suka fi soyuwa a gare shi daga waninsu da kuma ya so mutum baya son su sai saboda Allah kawai kuma ya ƙi ya koma cikin kafirci bayan Allah ya tsirtar da shi daga gare shi kamar yadda yake ƙin a jefa cikin wuta na'am Muhammad ibn Ja'far al-Gundar na'am ya ce sami'tu qatada ta yuhaddithu an anas na ji qatada yana yin riwayar hadisi daga anas ya ce na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce abubuwa guda uku wanda suka kasance a cikinsa ya samu ya samu daɗin imani wanda ya kasance yana son mutum baya son sa sai dan Allah kawai da kuma wanda Allah da manzansa suka fi soyuwa gare shi daga wanda ba su ba da kuma wanda a jefa shi a cikin wuta ya fi soyuwa a gare shi maimakon bisa ya koma cikin kafirci bayan Allah ya tsira da shi daga kafirci kun ga a wannan isnadin akwai akwai katada ko katada da shi ma an ce mudallis ne kuma ya ruwaito da wace siga ya ruwaito daga Anas katada din an Anas yuhaddithu an Anas saboda yayi an ana to mecece ya za a yi maganin wannan illa mutaba'a ce saboda hadisin farko hadisin abu qilaba ne kuma abu na biyu shu'ba ya ce ka faitukum tadlisa talata na isar muku tadlisin malamai guda uku in dai shine ya ruwaito daga wajen su babu tadlisi dan baya karban riwayar malaminsa sai in ya tabbatar ya ji daga malaminsa su su nawa ne wayannan malaman da ya ce ka faitukum tadlisa talata su guda uku su waye da waye da waye abrawa ibn mahdi albajirin sani al'amash suleiman ibn maharan akwai katada abu ishaq as-sabi'i ahsant abu ishaq amr ibn abdullah as-sabi'i abu ishaq as-sabi'i نعم
قال حدثنا اسحاق بن منصور إسحاق ابن منصور الكوسج انبانا نبي بن شعيب نعم انبانا حماد وانيني حماد نعم Ib- to dama inda ba ibnu zaid bane ibnu salama ne ibnu salama ne dan shine yake riwaya daga sabit eh sabit al-bunani in kaga hammad an sabit to hammad din ibnu salama ne baya shi min rijal al-bukhari ne amma huwa min rijal al-muslim shi hammad ibnu salama eh baya cikin rijal al-bukhari amma yana cikin rijal muslim a'a eh shine hammad ibnu salama ibnu dinar da hammad ibnu zaid ibnu dirham aka ce wa yafi tsakaninsu aka ce ka fadli ma baina ka fadli ma baina jadd- jaddaihima wannan dinar ne afdalu min dirham amma wajen malaman hadisi Hammad ibn Zaid ya fi hadda bisa Hammad ibn Salama sai dai shi Hammad ibn Salama yana da jalala da matsayi har ana cewa in ka ga mutum yana son Hammad ibn Salama ka san ahlus sunna ne in ka ga mutum yana son sa to ka san ahlus sunna ne dan ba wanda zai so shi sai ahlus sunna saboda isa matuƙa wajen bin sunna Mm. na'am
قال انبانا حماد na'am عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديثه غير انه قال من ان يرجع يهوديا او مسلما na'am maimakon min an yan a a cikin nasu a cikin hadisin a cikin hadisin sabit an anas a- a- da kwatankwacin hadisin su sai ce illa cewa cewa yi min an yarji a yahudiyan au nasraniya maimakon ya koma ba yahude ko ba nasari wato yayi riwaya bil ma'ana na'am
باب وجود محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين.
babin wajabcin soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da soyayyar iyali da ɗa da ƴaƴa da iyaye da mutane baki ɗaya لا تعلم
da da- بما da kuma ambat da- da kuma da da kuma itlaqin wato fadin c- ah, da cewa rashin imani da cewa babu imani ga wanda bai so shi ba da wannan soyayyar wanda duk baya son sa da wannan soyayyar to za a sakan masa sunan rashin imani
قال وحدثني زهير بن حرب na'am قال حدثنا إسماعيل بن ليلى قال وحدثنا شيبان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الوارث كلاب عن عبد العزيز عبد الوارث شيني عبد الوارث ابن ابن سعيد نعم كلاب عن عبد العزيز عبد العزيز ابن الصحيب عن أنس نعم دقى أنس ابن مالك النبي صلى الله عليه وسلم daga man- yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce لا يؤمن عبد la bawa baya yin imani cikakke hadisin Abdul Warith la yu'minu ar-rajul hatta akuna har sai na kasance ni ne na fi soyuwa a gare shi bisa iyalinsa da 'ya'yansa bisa iyalinsa da dukiyarsa wannan sai ajmain da mutane baki da na'am
قال حدثنا محمد بن مثنى وهو بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن انس yace na ji katada yana riwayar hadisi an Anas an Anas ibn Malik
قال انا yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace لا يؤمن احدكم حتى اكون dayan ku baya imani cikakke har sai na zama mafi soyuwa a gare shi من ولده daga 'ya'yansa da iyayensa والناس اجمعين da kuma mutane baki daya wannan hadith din yana daga cikin hadisin da ake da ibn hajar yake buga misali da shi akan alhadithul aziz dan abu huraira da anas suka rawaito daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam nan bai kawo riwayar hadisin abi huraira ba sai kawo hadisin anas to hadisin anas kuma mutum biyu suka rawaito daga anas abdul aziz ibn suhaib da qatada to shi ma qatada mutum biyu suka rawaito daga wajensa amma bai kawo su ba anan na'am
وهو الدليل على من اتصال الإمام أن يحب لأخيه المسلم هذه
babin dalili akan cewa daga cikin wato sifofin imani mutum ya soma dan uwansa alhai na abin da yake san musulmi mutum ya soma dan uwansa musulmi abin da yake soma kansa na alkhairi
قال حدثنا محمد بن مهنا بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت كان يحدث عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه او قال الجاهل ما يحب لنفسه na'am yace daga an- an- annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yu'minu ahadukum ɗayan ku baya imani cikakke hatta yuhibbu li akhihi iman har sai ya soma dan uwansa aw qala li jarihi ko sai ya soma makwabcinsa ma yuhibbu li nafsihi abinda yake soma kansa
قال وحدثني جهاد بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حسين وعبد وعمرو عن قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب رجاله او قال لاخيه ما يحب لنفسه na'am daga Anas ah, yace wallazi nafsi yace manzon Annabi sallallahu alaihi wasallam yace na rantse da wanda raina yake hannunsa ɗayan ku baya- bawa baya imani har sai ya soma makwabcinsa aw qala har sai ya soma dan uwansa ma yuhibbu li nafsihi abinda yake soma kansa to kun ga wannan isnadin ma akwai tadlisin qatada ko to da me wannan illar za ta kau riwayar shoba babu ta ba ko babu Hussein al-Muallim bai yi mutaba da kata da shi yake riwaya daga Anas ba wanda ya yi musharaka da shi sai dai shahid dan akwai hadithin Abi Huraira da wannan lafazin sai dai bai kawo shi ba anan akwai hadithin Abi Huraira bi hadha al-lafz la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi da cikin Bukhari na'am
باب ما تحريم بلاد الجاهل babu tahrimi idha'il jar babu da yake bayani akan haramcin cutar da makwabci
قال حدثنا يحيى بن يزيد yahya ibnu ayyub al-ghafiqi al-misri ya daga cikin wanda ake aibata imam muslim da riwaya daga gare shi saboda an yi magana akan rashin haddasa amma Ibn- muslim ba shi da laifi bai ruwaito ya ruwai- ya yi riwaya da shi maqrunan bi ghairihi ba shi shi kadai bane a isnadin ko kuna gani zai jera muku sunayen wanda ya riwaya daga wajen su وقتيبة wa qutaybah bin sa'id وعن al-bada al-baghlani wa ali ibn hujr جميع gabaki ɗayansu إسماعيل بن daga Ismail ibn Ja'far al-Ansari
قال qala ibn Ayyub ab- Yahya ibn Ayyub yace حدثنا إسماعيل shine sigar sama'insa haddathana
قال أخبرني الأعرج yace al-Ala ibn Abdurrahman maula al-Huraqa
عن أبي daga babansa shine Abdurrahman ibn Yaqub عن أبي هريرة daga Abi Hurairah radiyallahu anhu yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace لا يؤمن الجنة والله يأمن جاره ويعود jaruhu bawa'iqahu wanda wanda makwabcinsa bai aminta daga wato a- albawa'iq masifar dan uwansa makwabcinsa ba to nan ba zai shiga aljanna ba albawa'iq jam'u ba'iqa wa hiya algha'ila wad-dahiya wal-fatk to wa fi abinda ake nufi da la yadkhulul janna da a cikin irin waɗannan hadisai yana da ma'ana biyu awwal mahmul ala man yastahil wanda ya halatta wannan ma'ana ba zai shiga jan- ba zai shiga aljanna ba itlaqan domin wanda ya halatta yin haka ya kafirta ko kuma a a wa thani ma'anahu jaza'uhu alla yadkhulaha waqta dukhulil faizina idza futihat abwabuha lahum ba zai shige ta ba yayin da masu rabo suke shiganta farkon bude ta bal yu'akhkhar sai dai za a jinkirta shi kuma qad yujaza wa qad yu'fa anhu fa yadkhulaha ta yu ai masa afwa ai masa ta yu ai masa saka- sakamako sakayya ta yi uba ya masa afuwa ya shige ta awwalan abin da yasa aka yi wannan tawilin saboda madhhabu ahlul haqq anna man mata ala tauhid musirran ala al-kaba'ir fa huwa ila Allah ta'ala in sha'a afa anhu wa in sha'a adabahu fa adkhalahu al-janna in sha'a afa anhu fa adkhalahu al-janna awwalan wa in sha'a aqabahu thumma adkhalahu al-janna na'am alaikum assalam
amma ba wani da ya nishe mu sun da makwabtan da ya yi da kuma yi da musu ce da wasu ke ce ta yanzu sai ya kuma ce wasu su masu wuce a to ai wannan ana maganin iza ne cutar da su shi ma dai yana da iza dan rashin sallama iza'i ne alal akalla dai kai masa sallama amma abinda ake nufi da albawa'iq shine wannan abin da muka faɗa masifa addahiya wal halka a ce babban tashin hankalin mutum shine abin da makwabcinsa yake masa wanda har yake sa shi ma ya rinka ya rinka jin unguwar ya tsane ta ni ma yake batta ba don komai ba sai don saboda ko makwabcin nasa a abin nan ta hanyarsa ake zuwa a zage shi ko kuma a rinka jefa masa shara a kofar gida ko a rinka damunsa da ƙara ƙarar ta karatu ce ko ta wa'azi ce ko ta waka ce duk ɗaya ne shiga cikin haƙƙin sani wani kuma sai ya ce shi ka ai karatu yake yi in ba ka so in ba ka so karatun kake gaba da shi sai ka ce watakila ma aljani ne a gidan ra'ayi ba ra'ayi masa shi kansa ya zama to aljani bayan ku shiga cikin haƙƙin sani a cikin laspika sai dace ba sai dace ba shiga cikin haƙƙin mutane ne riya ce ba ha riya ce mana su je da junansu mana amma sai sun je da duk duniya sai sun je da duk duniya su je da junansu mana kawai ba shi ne amfanin musaffar ba ko amma duk duniya sai sun je da ita ko yanzu yanzu kamar irin abin nan a yan uwanmu yan izala su kuma da asusu ba a jos za ka ga an sa wa'azi kuma a cikin wa'azin za ka ji an ce mun ji abin da kirista to wallahi gara mu tashi mu ma mika duk abin da muka ce za mu yi mun je mun gaya musu eh eh rashin hikima malam wai a ce wannan ai san musulunci ne eh waɗansu kuma su kuma su kuma yan dariƙa a sa karatun da la'ilu kwana ana yi yanzu ba da la'ila ake sa ba sai a sa mana karatun su dais yanzu su dais ake sawa da asusu ba da haka ne mutum yana so ya tashi mutum yana so ya yi sallah ya mai da hankalinsa akan nasa karatun su dais yana rugisa masa karatu ko wazifa ko zikirin juma'a eh gaskiya ne idan aka idan aka sa idan aka sa fiye da yanda masallaci za a ji ba kamata a sa iyakacin yanda masallaci za su ji gaskiya ne da kuma sa ba a spika eh gaskiya ne wanda zai ji a cikin masallaci ya zo ya yi sallah eh gaskiya ne wallahi gaskiya ne sai dai kawai dai wannan eh gaskiya ne amma amma ikamar za a yi da laspika ko yayi wannan fike ne ban gane ba eh wajen wai 'yan makwabta su je a gida duk da irin wannan ne ni na ganin duk wayannan abubuwan duk riya ne gaskiya riya ne ajiyar da aiki ne a ce ga abin da ake kuma abin ya hada da yan ahlus sunna suna yi yan dariqa suna yi duk kowa yana yi na'am eh break yayi to الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه نعم babin kwadaitarwa akan girmama girmama makwabci da bako da lizimtar wato nutsuwa sai da mutum wato lizimtar kawaici rashin magana illa anil khair sai dai akan alkhairi mutum ya magana alheri da cewar duk wani yana daga cikin imani shine shahidin wato a amal ne amma kullaha tusamma al iman to da aka nemo ake samu mutum ya zama mumini amma a ce mumini kawai sai sai kawai yayi kalmar shahada amma duk ba shi da wayannan halayen sannan a ce mumini na'am na'am har maratu bin yahya at-tujibi na'am yunus wane ne yunus يزيد الأيلي أحسنت يونس ابن يزيد الأيلي نعم دقى أبو سلمة بن عبد الرحمن دقى أبي هريرة دقى مزام الله صلى الله عليه وسلم yace wanda ya kasance yana imani da Allah da ranar lahira to ya faɗa alkhairi ko ya kawai wanda ya kasance yana imani da Allah da ranar lahira to ya girmama makwabcinsa wanda ya kasance yana imani da Allah da ranar lahira ya girmama bakonsa na'am abul ahwas wane ne abul ahwas sallam ibn sulaim na'am abi husain ko abi hasin abu hasin na wane ne abu hasin abu hasin hum adad yana manta shi abu hasin nawayi bai kawo shi ba kuma kuna ce fa mu rinka kasancewa akwai takrib a gefen mu haka malamin mu Sheikh Abdul Muhsin Al-Abba da yake lokacin da muke karatun Sunan Nasa'i akwai akwai takrib a gefen sa daga an zo wani suna wanda ba a gane shi ba sai a bude takrib yana nan cikin office na zo da shi ta Abu Hasin na'am daga Abu Saleh daga Abu Huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina zaka je a gashi a computer na'am daga abu salih daga abu huraira ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce na'am wanda ya kasance yana imani da allah da ranar lahira fala yuri jarahu kada ya cuci makwabcinsa wanda ya kasance yana imani da allah da ranar lahira ya girmama wato ya girmama makwabcinsa ya daranta shi a makwabta abaifahu na'am shine a bakonsa wanda ya kasance yana imani da Allah da ranar lahira ya faɗa alheri ko ya shiru as-sukut daban yake da as-samt as-samt shine kai kawai a baki da ma gaɓoɓinka kada ka aikin jahilci na mu ci gaba na'am قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابي حسين غير انه قال sai dai ya ce falyuhsin ila jarihi maimakon falyukrin jarahu to kaga dai ma'anarsa kenan al-ikram din da ake nufi al-ihsan na'am na'am
قال حدثنا سفيان عن عمرو انه صلى على فئه من الجبال يخبر عن ابي
Alam sai an ga Abu Hassan din nan. Nau'i bai kawo shi ba. Alaikum salam. na'am mm kada na'am me ke to menene kake cewa نعم عثمان ابن عاصم أبو حسين عثمان ابن عاصم ابن حسين الأسدي الكوفي روى عن جابر بن سمرة وابن الزبير وابن عباس تابعيني ذاك فتشكيني ما لمنسى أبو صالح السمان وعنه شعبة والثوري وزائدة وإسرائيل وقيس وأبو الأحوص سوداك شيء شيني نامو هو من بني جشم وعده ابن ما قال أحمد كان صحيح الحديث قيل له أيما أصح حديثا هو أو أبو إسحاق قال أبو حسين أصح حديثا بقلة حديثه وكذا منصور أصح حديثا من الأعمش بقلة حديثه وقال الش... وقال الإجلي كان شيخا عاليا وكان صاحب السنة أكفت أكواتو وندي كي من إيتكادي كي na'am wa kana usmaniyan rajulan salihan wato a cikin mutanen kufa a ce mutum yana son usaidina usman sai ahlus sunna eh a cikin mutanen kufa kuma a ce usmani ne yana son sayyidina usman to sai mai istiqama akan sunna na'am eh ne kambi kambu mu kambu muke cewa na'am na'am na'am na'am ka gani maimakon wato kenan shi zuhair ne ya ce ibnu uyaina shi kwa shi kwa ibnu numair cewa yi sufyan ana amur wane ne amur din nan amur ibn dinar shine malamin ibn uyayna nafi ibn jubair ibn mut'im يخبر عن أبي شريح الخزاعي نعم أبو شريح الخزائي قيل اسمه خويلد ابن عمرو وقيل عبد الرحمن وقيل عمرو ابن خويلد wato an yi sabani a sunansa shi yasa ya fi shahara da da laqabi da kunyarsa cewa annabi sallallahu alaihi wasallama qala yace wanda ya kasance yana imani da Allah da ranar lahira ya kyauta ya kyautata ma makwabcinsa wanda ya kasance yana imani da Allah da ranar lahira ya girmama makwabta ya girmama bakonsa wanda ya kasance yana imani da Allah da ranar lahira to ya faɗi alkhairi ko ya shiru kunga hadisin ya zo daga hadisin mutane nawa daga sahabbai Abu Huraira da Abu Shuraih al-Adawi ko da lafazi daya saboda haka kunga ba hadisi ne fard ba kenan na'am babin bayanin cewar hani ga munkari yana daga cikin imani da kuma cewa imani yana karuwa yana raguwa da kuma cewa al'amru bil ma'ruf da nahyu anil munkar wajibai ne wannan haka ba tarjamar al-qadi iyad take wato imamun nawawi tarjamar qadi iyad ya dauka amma taban idan da muna duba abu awana za mu ga bambanci kusan shi abu awana ya yi tarjama ya yi tabubinsa da kansa haka zalika abu nu'aim abu nu'aim a cikin a cikin mustakharaj ɗinsa shi ma yana yana da nasa tarjamar na'am ci gaba na'am na'am na'am Tariq ibn Shihab al-Bajali وهذا حديث أبي بكر أبي بكر ابن أبي شيبة farkon wanda ya fara yin huduba kafin sallah a ranar idi marwan marwan ibn al-hakam wanda ya zamanto ya kwaci khilafanci bayan mutuwar yazid ibn muawiya yazid na biyu din bahak ibn qais da ya zo ya kira aka yi masa mubaya'a suka yaƙi ya kashe bahak ya zo ya kira ga kansa ya kira ga kansa ya yi khilafanci na 'yan shekaru na jin shekara biyu ya ko to farkon wanda ya ya canza tsarin huduba yaushe ake huduba ranar idi bayan sallah ko haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi to shi da yake sarki ne saboda mutane in suka zo za su yi huduba mutane tafiya suke abin su saboda haka sai suka canza sai ya canza ai huduba dole ka tsaya inda zaka yi sallah to awwalu shine farkon wanda ya fara aha faqama ilaihi rajul sai wani mutum ya miƙe ya tashi ya ce assalatu qabla al-khutba sallah ake yi kafin huduba wane ne wannan mutumin abu sa'id abu sa'id al-khudri shine ya tashi yayi masa inkari yace as-salatu qabla al-khutba sallah kafin huduba sai shi qad turika ma hunalik ai an bar wannan sai abu sa'id yace amma wannan faƙar ƙaba ma alaihi to ba shi bane kenan ba abu sa'id bane wani mutum ne ya tashi wato abu sa'id bai yi inkarin ba wannan mutumin ne ya yi inkari faƙar ƙaba ma alaihi wannan ya yi abin da yake kansa wato ya soke haƙƙin da allah ya dora masa na ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana cewa wanda ya ga munkari daga cikinku ya canza shi da hannunsa in ba shi da iko fa bi lisanihi da harshensa in ba shi da iko fa bi qalbihi da zuciyarsa wannan shine mafi raunin imani kun ga a cikin wannan hadisin yana da muhimmanci saboda kun san ɗaya daga cikin hanyar da ake bi ake yakar ake amfani da tarihi don a yaƙi musulunci da shi shine a nuna cewar banu umayya su ne suka canza musulunci cewa hatta hadisai sun yi tasiri wajen hadisan da ake ruwaya sai hadisan da suke so ake fitowa mutane kuma sai su ce daga cikin malaman hadisi akwai manya kamar ibn shahab zuhri yana daga cikin waɗanda malaman banu umar ya so kusantar da shi saboda zuhur yana kusa da abdulmalik ibn marwa saboda haka sun yi tasiri wajen tara hadisai sai hadisan da suke so wanda ba zai ci karo da mulkin su ba ake tabbatarwa yan shi'a su ma suka ɗauki wannan suka ce ai duk hadisan ahlus sunna hadisan banu umayya ne idan da gaskiya ne banu umayya sun yi tasiri wajen canza shari'a sun yi tasiri wajen canja shari'a da yanzu abubuwan da suke na bid'a su ne suka tabbata waye daga cikin waye daga cikin malamai yace za a yi hudu bayan da banu umayya suka ce ai sallar idi ba duk malamai a cikin tafai ba cewa suke ba haka ake ba da mulkin nasu da komai nasu da suka gama suka daina daga baya ba sunna ba ta dawo ba suna ta dawo mulkin su bai yi tasiri wajen sunna wani hadisin yana ɗaya daga cikin abin da ake raddi gare su cewa sun yi kokari su canza sallah su canza lokacin sallah amma ba su canza addini ba saboda waɗanda suka ruwaito su ruwaito sabanin abin da suke yi sun ce ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ba ga yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ne idan da sarautar su ita ce ta tasiri akan musulunci da an canza wannan da ba a faɗa mana yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ne ba da sai dai mu ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta mahangar su amma ba ta mahangar su muka ga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba bal ta mahangar an- a- a- malamai ku rike wannan da kyau dan ba da dadewa din nan ba mun yi jayayya mai tsawo da yan boko akan wannan saboda akwai mutane a, mutane turawa abubuwan da suke dauka kenan suke rubutu a kansa suna nuna kan cewar rayuwar siyasa tana tasiri hatta akan abin da yake shine aqida sahihiya ta mutane wato babu aƙida sahihiya ingantacciya sai abinda masu mulki suka tabbatar cewa wannan shine ingantaccen aƙida saboda haka duk aƙidan nan tamu a banu umayya ne suka shirya mana saboda su ne suke da mulki da banu abbas saboda su ne suke da mulki wato tamkar babu wani abu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo wanda aka tsare shi muke akai sai abinda masu mulki suka gaya mana duk abin nan da su maliku suka yi da sauransu duk tasirin banu umayya ne ba su san abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ba kuma akwai theories masu yawa yanzu akwai wani a da wani da ya rubutu wai a the social construction of orthodoxy wato tabbatar da aƙida tasirin rayuwa tasirin rayuwa akan abin da yake ingantacciyar aƙida the social construction of orthodoxy irin abin da suke nema su nuna kenan akan cewa shi kansa abin da yake orthodox abin da yake shine wato ingantacciyar akida da mutane suka zaba suka ce wannan ita ce akidar su tana tasirantuwa da al'adu da tasirin siyasa haka wannan shine ainihin kafirci ainihin sanya shakka akan wato nusus gabaki daya akan tushen addini ya iya da tushen addini mutane da dama ba sa gane wannan ba san cewa yaƙi ake da tushen addini ba akan wannan al'amari mun sha fafutuka da su akan wannan kwanakin baya a cikin a cikin wani forum da muke yi Hmm? to waɗannan su ne hujjoji irin waɗannan hadisan shi za su tabbatar muku da hujja mu ɗaya daga cikin abin da banu umayya suke sun canza lokacin sallah ba sa sallah a sai rana ta kusan faduwa sai na ta kusan faduwa za su yi sallah a zahar eh eh eh sai bayan la'asar a ta juma'a Kwarai. amma suwa suka yi musu inkari ba sabai suka yi musu inkari ba urwatu bin zubair ya ma- umar ibn abdul aziz shi ma ya tafi akan haka urwatu bin zubair ya masa inkari hadisin farko na muwatta eh ko wata ran umar ya jinkirta sallah sai urwatu bin zubair ya fito ya ce masa baka san cewa abu mas'ud bas abin nan wata ran mughirata bin shu'ba ya jinkirta sallah ba sai abu mas'ud ya zo ya ce masa baka san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauko ya- jibril ya sauko ya sallah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake saukowa ya sallah ya ga masa lokacin sallah inda ta abu banu umayya ne an can an manta da lokutan sallah abubuwa da dama irin wannan da yin kira da da da, da fita da mimbari zuwa wajen zuwa filin idi fita da mimbari zuwa filin idi abubuwa banu umayya abin da suke yi kenan duk wannan malamai sun ce bid'a ne suka ce ba a yi dan ba a yi ba zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sau da aka wannan sanin wa'annan abubuwan suna da muhimmanci don idan duk wata shubuha da aka zo da ita maganinta yana cikin sunna suka zo saboda su waɗannan turawa da suke faɗan wa'annan abubuwa yan nusus kaɗan suka sani to kuma saboda suna da wata suna da waɗansu abubuwa a can baya hikidu ga addini da kafirci da suke so su assasa sai su a gama wannan ma- gama hadisi kaza ya ce sai su gina al'amari gaba daga ka zo ka kawo musu wani abu shikenan sai su sai sai- sai su- sai su shiru su rasa abin da za su ci to dama ba abin da suka sani mutum ne wanda yake ya ga abin nan makaho ne a ido ya dawo ya dan wulkiya sai ya ga- sai ya ga zakara saboda haka komai in aka tambaye shi aka gaya masa giwa sai ce kamar kan zakara komai kamar zakara dan abin da ya sani kenan shi kawai ya gani to haka suke Mm. haka suke Mm. wajen magana eh eh ya goyi bayan wanda ya yi inkarin ne faƙad ƙaba ma alaihi mana ya yi abin da yake kansa wato ya sauke nauyin da yake kansa eh to shi sa ake cewa to ya aka yi shi abu sa'id bai yi inkari ba sai da wannan ya zo ya yi inkari Hmm? to shine suke yin saboda kyautata zato ga sahabbai imam nawawi yake cewa da yace gashi yace kaifa ta'akhara abu sa'id an inkari hadha al-munkar hatta sabaqahu ilayhi hadha ar-rajul wa jawabuhu annahu yahtamilu anna aba sa'id lam yakun hadiran awwala ma shar'a marwan في أول ما شرع مروان في أسباب تقديم الخطبة فأنكر عليه الرجل ثم دخل أبو سعيد وهما في الكلام ويحتمل أن أبا سعيد كان حاضرا من الأول ولكنه خاف على نفسه أو غيره خاف على نفسه أو غيره ولكن خاف على نفسه أو غيره حصول فتنة بسبب إنكاره فسقط عنه الإنكار ولم يخف ذلك الرجل شيئا لانتباده بظهور أشيرته أو غير ذلك أو أنه خاف وخاطر بنفسه وذلك جائز في مثل هذا بل مستحب ويحتمل أن أبا سعيد هم بالإنكار فبدره الرجل فعبده أبو سعيد والله أعلم أما كذا وقاشمة ووقع وفي رواية اتفق عليها البخاري ومسلم على في باب صلاة العيد أن أبا سعيد هو الذي جذب بيد مروان حين رآه يصعد المنبر وكان وكان جاء معا فرد عليه مروان بمثل ما رد هنا على الرجل فيحتمل أنهما قضيتان إحداهما لأبي سعيد والأخرى للرجل بحضرة أبي سعيد والله أعلم نعم an zama zuba kike cewa eh a yanzu yaushe muke ba sai an yi sallah ake hudu ba ba ranar idi eh sai an yi sai an yi sallah sannan ai hudu ba shi marwan ya ya akasa ai ba su daina ba banu umayya ba su daina ba sai da umar ibn abdul aziz ya zo ya canza al'adar banu umayya ne haka suka ci gaba sai da umar ibn abdulaziz ya zo ya canza ya daga cikin abubuwan da umar ibn abdulaziz ya canza yanzu kaga da ai sunna ce ta banu umayya idan aka in aka idar da hudu kamar yadda ake cewa Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat sai an yi Allahumma al'an Ali ibn Abi Talib Allahumma al'an aulada Ali ibn Abi Talib sai an yi wannan Allahumma al'an abat turab haka za su yi masa addu'a sai da Umar ibn Abdul Aziz ya zo ya goge wannan yace a rinka inna Allaha wa mala'ikatahu yusalla a rinka inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun Umar ibn Abdul Aziz shi ya canza wannan dan shi ma nasu ne shi ma banu umayya ne kuma ya amirul mu'minin da yazo ya canza shi ne abin ya canza amma da duk ba wanda suke gashi ko malamai suna ji kuma sun san munkar ne amma to su su su shi abinda suke so su nuna waɗannan makiya ahlul bait wanda ake ce musu wato marwaniya ko kuma a ce musu annawasib nasiba wai duk ahlus sunna ne wannan cikin ahlus sunna yake zagan sayyidina ali duk cikin ahlus sunna da mutum da ya zagi sayyidina ali ai ya zama munafiki na'am ci gaba محمد بن العلاء نعم wasu fiya to kaga nan ba mu da iskali akan an anal a'amash saboda ya zo ne a cikin mutaba'at ko na'am
حدثنا أبو بن الوحيد بن سعد حدثني أبي عن صالح بن كيسان عن الحارث عن جعفر بن عبد الله بن الحارث عن عبد الرحمن بن مسلم عن ابي نافع عن عبد الله بن مسعود
wala duk da shi na rubuta sunayensu amma idona baya gani da zan gansu ba na'am al-haris wannan ibrahim yaqub ibn ibrahim ibn sa'ad ibn abdurrahman ibn auf صالح ابن كيسان عن الحارث حارث ابن فضيل الأنصاري al-khatmi an jafar ibn abdullah ibn al-hakam an abdurrahman ibn maswar ibn miswar ibn makhrama an abi rafi abu rafi maula rasulullah sallallahu alaihi wasallam an abdullah ibn mas'ud cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani annabi da Allah ya aiko shi a cikin wata al'umma gabani na face yana da hawariyo na zaɓaɓɓu tattun sahabbai da kuma wato sahabbai ya akuzo na bi sunnatihi da suke riko da sunnarsa da kuma suke koyi da umarninsa suke aiki da umarninsa sannan sai a samu waɗansu waɗanda suke maye musu da sharri mabiya waɗanda suke ba na kirki ba al-khuluf jam'u khalaf jam'u khalaf sune waɗanda suke mayewa a a wato da da mummunan da mummunan kwaikwayo fa khalafa min ba'dihim khalfun aba'us sala ya ƙuluna ma la ya fa'alun ga sifarsu suna faɗin abin da ba sa aikatawa inda wani ya nuna wato sharrin da ke cikin mutum ya faɗa abu baya aikata shi wa ya fa'aluna ma la umarun kuma suna aikata abin da ba umarce su ba suna bida'a wanda ya yaƙe su da hannunsa fa huwa mu'min mumini ne wanda ya yaƙe su da harshensa wannan mumini ne wanda ya yaƙe su da zuciyarsa yake aikin su fa huwa mu'min shi ma wannan mumini ne babu wani abu na imani a koma bayan wannan mataki ko da kwatankwacin wato kwayar komayya ne abu rafi ya ce sai na gaya ma abdullahi ibn umar sai ya yi inkarin wannan hadisi a gare ni inga wanda yake nuna sahabbai sukan ji sai yakan zamanto ba su ji hadisi ba faƙadim ibn mas'ud sai ibn mas'ud ya zo wato ya zo madina sana zala bi qanatin alqana wato ina jin wajil qana kenan wajen makurarar ruwa wanda aka yi shi ma kaga na rubuta a nan amma da pencil ne zo ka karanta mu ga da ido mara za ka yi mishi ji a so magi faya sai ka ce ka ce na zama to jad kenan wannan kawai ya kanta da pencil ne shi yasa ba wai rubutun ba wai idan ya ɓaci ne so much ba da pencil ne ake rubutun
ƙaribun ne ƙaribun malamin قريب المدينة قريب أها قريب من المدينة مكان قريب اسم مكان قريب من المدينة إيه اسم مكان قريب من المدينة سنة وجه كسد مدينة آه. نعم فاستتبعني سيبيني فاستتبعني إليه عبد الله بن عمر سي عبد الله بن عمر يبين وجنسا domin ya kai masa ziyara kun ga abinda sahabbai suke a kai na girmama malamai fantalaktu ma'ahu sai na tafi tare da shi yayin da muka zauna sai na tambayi ibn mas'ud akan wannan hadisin fa'addathanihi sai ya gaya mun shi kamar yadda na gaya ma ibn umar salih ya ce salih ibn kaisan وقد تحدث بنحو ذلك an ruwaito irin wannan an ruwaito hadisin da kwatankwacin wannan daga Abu Rafi eh wato da wani isnadin wa haddathanihi Abu Bakar ibn ibn Ishaq ibn Muhammad ya ya karanta min hadisin qala akhbarana ni a wajina kai an ba'ana ne akhbarana ibn abi maryam shine ad-darawardi الحارث ابن الفضيل شيني أتكين وانشان إسنادين نعم نعم نعم صلى الله عليه وسلم daga annabi Abdullahi dan Mas'ud أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce أكان للنبي كلا وقد كان من حياتي babu wani annabi face yana da hawariyun wato tatattun mabiya يهتدون بهذا suna yi shiriyuwa da shiriyarsa ويؤمنون بسنته suna bin sunnarsa لحديث الساعة kwatankwacin hadisin Salih ibn Kaisan
ولم يذكر ابن مسعود bai ambaci zuwan ibn Mas'ud ba da haduwar ibn Umar tare da shi sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in kun ga akwai riwayatu sahabi an sahabi Abu Rafi sahabi ne ya rawaito daga sahabi ibn Mas'ud na'am